sahihu tafsir jalalaini ko tun da shi ne muke tafiya in akwai wani bukatar abin da sai mu kara yace alladhina malan yace na'atun yan an ce na'atun sifa yanquduna ahdallah sune waɗanda suke warware alƙawalin Allah ma ahidahu ilaihim abinda Allah ya musu alƙawali fil kutubi daga cikin littafai min al-imani na daga imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ba'di mithaqihi bayan an daure shi ko bayan an karfafa shi an gane ko kenan nan malam ya maida ayar ga ahlul kitabi an gane ko mithaqihi bi ma'ana tawkidihi alaihim an karfafa shi domin kalma ta mithaq daga mithaq ne an maida wawun ta koma ya'un daga wathiqa yathiqu shi ne abinda an ka daure wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala suna yanke abinda Allah ya umurni a sadar da shi min al-imani bin nabi na imani da annabi kina a sadar da imani da imani tunda annabawa sun gabace shi an gane ko wasilatir rahimi da kuma sadar da zumunta wa ghairi zalika da wani wannan an gane ko wa an badalun min damiri bihi ko kenan shi an yi salakin nan da shi da ha'un din nan duk abu guda ne bihi an yusala shi an yusala abin nan an yusala a sadar da shi to sai zamanto ita badalina da an yusala da bihi duka a matsayin abu guda suke shi na ce maka badalu wa yufsiduna fil ardi suna banna a bayan kasa bil ma'asi da sako kala kala daban-daban wa ta'wiqi anil iman da kanje mutane daga imani shine at ta'wiq awwaqa yu'awwiqu ta'wiqan qad ya'lamu Allahu al mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilayna ulaika wadancan almausufuna bima dhukira wadanda anka ambata da abin da ya gabata humul khasiruna sune hasararu limasirihim ila an-nar domin za'a makoma su za ta kusance wuta almu'abbadatu alaihim wadda anka kaddara musu dawama a cikin ta illam yu'minu sai masu ta'liki sun kasa illam yu'minu su masu abin nan tunda yace illam yu'minu musu imani ba ai shi ma ballaina rufin musu imani ba amma tana ga kai ba za ka hankalci wannan ba sai sun ka kara maka kaifa takfuruna ta yaya za ku kafircewa ya ahla makkata ya ku mutanen makka na ana nufin saboda alqur'anin yana magana ne farko da mutanen makka farko da su aka fara magana amma ba ana nufin alqur'ani ya shafi mutanen makka kawai ba dan wanga sura madaniya ce al-ibratu bi ummi ladhi la khusisam sannan kuma ga aya ma madaniya ce tunda suratul baqara madaniya ce dan ka ce kaifa takfuruna billahi ya za ce ahlu makka amma saboda da su ƙur'anin ya fara magana shi sabana ya ce ya ahal makata kakka ce mallam bai san abin da shi kai kaifa takfuruna ya ahal makata ya kuke kafe cewa billahi da Allah wagga tambaya ta mamaki ce wa wawun alhali kenan wa qad sai sun ka kawo ke kenan wa qad kuntum wa haqiqa kun kasance amwatan matatu nutfan kuna wato nutfa mari kenan fil aslabi a cikin wato tsatso wasu sun ce amwatan kuna matattu ma'ana babu ku ba a ma halicce ku ba adman kenan fa ahyakum sai Allah ya rayar da ku fil arhami a cikin abin nan mahaifin dai wa duniya da nan duniya ko ba haka ba kenan can cikin mahaifa ka samu rai kuma ka zo cikin duniya kana da rai kenan duk matsayin rayuwa guda ne bi nafhi ruhi fihikum Allah ya busa muku rayuwa wal istifham malik yace tambaya lit ta'ajjubi dan ban mamaki ne kuma makarwa min kufrihim na daga kafircin su ma a qiyamil burhani tare da tsayon hujja domin in ga hujja ta bayyana to ai abin mamaki na a ce abin mamaki na a ce mutum yakin imani da ita ko ba ka nan bane aw lit tawbih wasu malamai sun ce lit tawbih saboda zargina na fata an fahimce ne an ka ce kai fa takfuruna billah thumma yumitukum sannan Allah ya kashe ku inda intihai ajalikum lokacin da ajullan ku sun ka kare thumma yuhyikum sannan Allah ya rayar da ku bil ba'fi wato ranar tashi alkiyama in an abin nan sun ma ilaihi turja'un ga Allah ne za ku koma turadduna ba'dal ba'thi fa yujazikum bi a'malikum ko ba haka ba sai Allah ya sakan ka muku turadduna za a mayar da ku ba'dal ba'thi bayan an tayar da ku fa yujazikum sai Allah ya sakan ka muku bi a'malikum da ayyukan ku da kuka yi an gane ko wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ce dalilan alal ba'thi lima ankaru kenan mai tabbatar da dalili ga abin da sun ka faɗa abin da sun kai musu huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi Allah shi halitta muku abin da ke cikin ƙasa ai al ardu wa ma fiha ƙasa da abin da ke cikin ta jami'an gaba dai litantafi'u bihi dan ku amfana wa ta'tabiru kuma dan ku dauki wa'azi ku hankalta thumma stawa sannan yad wato yannufata ba'da khalqi al ardi ai qasada bayan halittar ƙasa qasada ila sama'i zuwa ga sama domin an ce istawa ala ya daidaita kan abu istawa ila shay'i ya nuface shi sun mastawa ila sama fasawahunna sai ya daidaitar da waɗannan sammai ad-damiru yarji ila sama li'annaha fi ma'anal jumlati eh ad-damiru yarji ila sama li'annaha fi ma'anal al-jumlati al-ayilati ilayhi ba'da khalqiha ad-damiru yarji ila sama fasawahunna domin ya ce as-sama bai ce fasawwaha ba sai ce fasawwahunna to shi da malin yace ad-damir yarji ila sama li'annaha fi ma'na al-jumla domin ana nuhin jumlolin sammai ita ce ake kira al-jinsiyya wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu to kaga insana an kace in inda mutum guda ne ba a ce illa alladhina amanu jinsiyya ake kiranta kenan nan jumlolin sama ake nufi al-ailati ilayhi wanda za ta koma zuwa gare shi asalin shi al-ailatu ne sai laraba su shahi alhamdu su ce al'ayyilatu wanda za ta koma min ala ya ulu an gane ko kamar da ce wallazi da yufiqu na amwalahum ri'a annasi to ana ce kuma riya annasi riya ake cewa an gane ko to al'ayyilati ilayhi wanda za ta koma zuwa ga jumlar kenan ba da khalqiha bayan an halicce ta sai ta koma sammai guda bakwai ko ba ka da bane ai sayyaraha Allah ya mayar da su sammai guda bakwai kama fi ayatin ukhra kama yadda Allah faɗa cikin wata aya faqadahunna sai Allah ya halicce su kenan sab'a samawat an gani ko cikin suratul fussilat sab'a samawat Allah ya halicce su sammai guda bakwai wa huwa bi kulli shay'in alim can qadahunna kama ya halicce su nan ko sawahunna ya daidaitar da su wa huwa bi kulli shay'in alim Allah masani daga dukkan komai mujmalan adunkule wa mufassalan da kuma ararrabe ‘yan filozofi sun ce Allah ya san abubuwa a dunkule amma bai san su ba ‘yan an rarrabe su ma'ana ya san ɗan adam amma bai sanin abin da a cikin cikin ɗan adam da abin da ya kama da haka wannan kafirci na Allah ce wa wato nazzalna abin nan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin ba abinda Allah bai sani wallahu bi kulli shay'in alim yace to afala ta'tabiruna shin ba ku hankalta annal qadira ala khalqi dalika wanda ya halicci waɗannan abubuwa ibtida'an tun farko wa huwa a'zamu minkum waɗannan abubuwan sun fi ku girma ko ba haka ba sammai da kasai la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakin aktharan nas la ya'lamun qadirun ala i'adatikum min adikum yamayyidukum kenan nan akwai wanda ya halicce ku daga farko zai yamayyidu afa ayina bil khalqi al awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid ko ba ga bari kuma wanda ya halicci abin da fi ku girma ba abin matsala bane kuma ya halicci abin da ya halicce ku domin wanda abin da ya halicci abin da fi ka wahala yin ka ba zai wahala amma saboda kafirai ba sa son gaskiya to me yayi saura cikin bayanai sai almunasabat ko to bari mu gani almunasabat alladhina yanquduna ahda Allah nan alladhina magana biyu ce wasu sun ce su mushrikai ake zance wasu sun ce kuma na ahalul kitabi ake zama shi mai jalali na akan ahalul kitabi ya tafi in kuka duba to amma babu matsala ahalul kitabi suna suka cikin misalan qur'ani ko ba su mushrikai suna yi ko ba su shikenan magana ta kare sai dai a ce to tana yiwa a zabi ga wanda ake nufi farko sannan ware ko ko a'a babu matsala ana aiki yasan su tunda duk aikin irin nasu guda ta shaba hat qulubuhum to alladhina yanquduna ahda Allah menene alaka tsakankanin shi da shi wanga shi ake kira tafsirul qur'ani bil qur'ani al muttasil ku yi hattara tafsirul qur'ani bil qur'ani kala biyu ne akwai tafsirul qur'ani bil qur'ani al muttasil akwai al munfasil al munfasil shine wata aya ta zo ta fassara wata aya amma ba wuri guda suke ba amma yana yi wa cikin sura guda ne yana yau kuma cikin sura guda bane yanzu da Allah subhanahu wataala yace alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin al muttaqin sai Allah ya faɗi sufofin su wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin wa yasu alladhina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhibina al ghayza wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin walladhina idha fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dhakaru allaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun sune al muttaqin kin kaga munfasil domin ba cikin sura bane amma cikin sura ma ana isa munfasil ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون cikin surar ne amma kuma ayoyin ba gere suke ba wanga munfasil kenan munfasil kala biyu ne ko cikin sura ko ba cikin sura ba to shi kuma muttasil shine wanda aya kai tsaye ta su ta fassara ayat da yace hudan lil muttaqina sai ce mi allazina yu'minuna bil ghaibi to galibi cikin qur'ani zaka iske wannan tafsirin qur'ani bil qur'ani wani ma dalibi in gani wani dan uwa ya bincike a majalla ta jami'al islamiyya ta madina akan ya tattaro duk inda irin wannan tafsirin qur'ani bil qur'ani al muttasil yake to nan tafsirul qur'ani bil qur'ani muttasil ne wa ma yudhillu bihi illa al a fasikina su waye su alladhina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqi kaji alaka ta zo ku to abu na biyu yanquduna ahdallah suke warware alƙawarin Allah nan yanquduna fi'li mudari'i da nan ka gane yau da gobe jibi daga ta suna aikatawa ahdallahi alƙawarin Allah ba alƙawari guda tsakanin su da Allah ba sai ya zamanto ismul jinsi ne mudafun ila al-ma'rifa ya koma jam'i wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa in ta'uddu an'amallahi dan ba guda ake nufi ba ya an ce la tuhsuha ni'matallahi guda ba a lissafa to ai da kace dai ka lissafa ni'imomin Allah ki nufi to nan na ahadallahi alqawlan su da Allah to in mushrikai ne sai ka kawo warware alqawlin su da Allah daga cikin su akwai tauhidi wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sun dauki alqawli to kaga sun warware sai ka kawo alƙawulansu da suka warware in cikin alƙur'ani da ka kawo in cikin sunna ne ka kawo irin yadda suka warware alƙawari tsakanin su da manzo sallallahu alaihi wasallam in kuma yahudawa ne su ma sai ka kawo alƙawulansu da Allah wa idh akhadna mithaqakum wa idh akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husnan wa aqimu salata wa atu zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun wa idh akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun hagga sunan dai sannan kuma wa id akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunahu lin-nas wa la taktubuna fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaru bihi thamanan qalilan fa bi'sa ma yashtarun ko baka ba wannan alƙawalla ne to sannan kuma Allah ce in sun cika alƙawalin su da shi ni zai musu zai cika musu alƙawali uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum duk da yake ana magana ne da na zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam amma alƙawalin in ba an shafe hukuncin ba ga na yanzu na zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma ya shafe su dan kawai ce to ainihin yahuda zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce wa laqad akhadha Allahu mithaqa bani isra'ila wa ba'athna minhum ithnay ashara naqiban wa qala Allahu inni ma'akum to kaga la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzabtumuhum kaji alƙawarin su da su da Allah wa aqradtum Allah qardan hasana to gana Allah shi kuma ufi bi ahlikum la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar har zuwa karshen aya kaga nan sai ka samu ayoyin da suka fassara ba abin da ake nufi da al-ahad in ka jiyo jahad sai kuma al-ahad shi nan al-ahad alladhi bainana wa bainahum kaga la imana liman la kaza ala ayyati hal wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusar suna yanke abinda Allah ya umurji a sada shi in ka diba mai jalalaini ma amara Allah abinda Allah ya umurni ba abu guda bane Allah ya umurni a sada imani da manzo sallallahu alaihi wasallam shi mai jalani ya kaushe na nufin imani abu ne silsila wa idh akhadha Allahu abin nan ina zuwa wala qad akhadha Allahu mithaqan nabiyina abin nan wa idh akhadha Allahu subhanallah ayawga وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين القولين دق النبي إن يزو زي تيما إن زي وتي يتي سوي إيماني النبي نزي زو باينش ko kuma duk annabin da zai zo ya ce su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in sun iske shi a rayi maganganu biyu ne to kaga ashe imani abu ne wanda ba a yanke shi to kaka jama'a jalali ne ya ce imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to me ake nufi da imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka a yanke shi don saboda addinin guda ne duk annabawa babu annabin da ya zo da addinin da ba musulunci ba duk wata kayar yahudanci kirkira shi akai nasaranci kirkira shi akai annabi Musa musulmi ne annabi Isa musulmi ne duk annabawa musulmai ne annabi Nuhu musulmi ne واتلو عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين كان من المسلمين annabi ibrahim musulmi ne ko ba haka ba idh qala lahu rabbuhu aslim qala eh aslamtu li rabbil alamin rabbana waj'alna muslimaini la karshi da isma'ila annabi sulaiman musulmi ne mi bal ce rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma sulaiman lillahi rabbil alamin annabi yusuf musulmi ne rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin annabi yaqub da ayyansa musulmi ne am kuntum shuhada idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimuna annabi ibrahima musulmi ne ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin dan haka babu annabin da zo da ba musulunci ba yahudanci kirkira shi akai musulunci na wanda anka kirkira wasu abubuwa anka kada cikin shi anka canza at-taura ƙaryata kristanci wasu abubuwa da anka ƙara anka sarrafa su anka ce duk annabawan Allah musulmai shi yasa dalibai ne suka ji an ce addinin musulunci ya zo ya shahi sauran addinai kai ka kusa abin da kai shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce ta shafe sauran shari'o'i kamar yadda ana samun canje-canje tsakanin shari'a li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja annabi Musa annabi Isa ya ce wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taura wa li uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum amma kace addinin musulunci shahi sauran addinai wadami addinai shahi musulunci shi na tun harko na'am unzila min ba'di Musa musaddiqan ko yahdi ila al-haqq wa ila tariqin mustaqim ba shi ba idqala al-hawariyuna abin nan falamma ahassa isa minhum al-kufra qala man ansari ila allah qala al-hawariyuna nahnu ansaru allah amanna billah wa shahad bi anna muslimun ka gani annabi isa musulmi ne to sai mu bar wannan min ba'd bi saqi wa yaqta'u ma amara allah bihi kenan ko abin nan ma wannan mausuliya shi tana daukar jam'i duk abin da allah ya umurni a sadar da shi ya shiga ciki wa yufsiduna fil ardi suna banna a bayan kasa wanga maudu'i kana iya hidda kalma ta al-fasad kana iya hidda muhadara dubu cikin ta al-kalimatul mujmala wadda qur'ani ke amfani da su al-ijazul qur'ani karuwanci banna ce ko ba banna bace zina shan giya ƙarya zalunci almubazzaranci to duk abinda aka aikata wanda bai dace wannan zaka shiga shi shikenan sai ka hado cikin mudu shi yasa da an ka zo wasu ke cewa waya cikin qur'ani shin an yi magana imamar yanayi imamar yanayi waya ba ai magana cikin qur'ani ba kace to shi imamar yanayi mine ne banna ce ko ba banna ba imamar yanayi wannan hayakin da ke zuwa yana dimama duniya ba ba ka dan bane pollution ko to pollution banna ce tunda bata yanayin duniya na ko to Allah ya hana banna wala tufsidu fil ard yasa sai ka waye wa yufsiduna fil ard fi'li mudari'in suna aikatawa banna kaifa takfuruna billahi anka ku kafirci ma Allah kuntum amwata amwatan kinna akwai maganganu da dama wasu sun ce babu ku wasu sun ce kuna maniyi da kasancewa ku babu ku da maniyi duk abubuwa da ba su da rayuwa tunda can babu ku amma dai nan amwatan kuna matsayin maniyi fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum rayuwa bi da mutuwa biyu qalu rabbana amatna nathnatayn wa ahyaytana nathnatayn fa atrafna bi dhunubina wannan abin da ke son in kawo shi a gurguje sai ku yi hattara da halata istithna'iyya ba ta shiga ciki banda halata istithna'iyya halata istithna'iyya akwai waɗanda su za su iya samun heda mutuwa biyu da rayuwa biyu bani isra'ila allati thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun wannan halata istithna'iyya kakkasa ta ciki alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut fa qala lahum allah mutu thumma ahyahum ba ta shiga ciki akwai wancan وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى أن رأي دشي بعد شيء أكي نهي ومن دشي في حالة استثنائية da haka waɗansu da an ka ce amatta na tsanataini wa ahayyata na tsanataini nan ithnataini kin nan ko maniyi tun da shi ne an ka ɗauka kana matacce aka rayar da kai ka zo duniya ka samu rayuwa guda da mutuwa guda yanzu kuma kan mutu aka sake rayar da kai sauran da za a kawo wa iskalata za ku gani kin ka diba cikin tafsirul qurtubi da tabari da sauran tafsira ga maganganu da dama waɗannan halata isna'iya ne ba ta shiga cikin wangazance kun gane abu na ƙarshe ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون na'am huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a wannan ita ma tana daga cikin ayoyin da malaman usulul fiqh da malaman abin nan ina zuwa na'am ina zuwa kadan akwai abinda ya kamata sun mai ilahi shurga'un kaifa takfuruna kaifa takfuruna billah na'am kaifa takfuruna billah menene alakar ta da ayoyin da sun ka gabata an gane ko yana da alaka ne da ayoyin da sun ka gabata ta fuska biyu can an yi zancen waye halici mutane ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum ana zancen mi tauhidi ko to tunda Allah da shi ya halice ku shi halice wadanda kun ka gabanin ku yana zancen tauhidi tauhidi tauhidi sai yazo an kai magana ijazi an gane na alqur'ani wanda ke tabbatar da manzancin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan an kai zancen wanda bai imani ba uiddat lil kafirina an ka zo an kai muqabala wa bashiril ladina amanu sannan an ka zo an kai sun kasa kawo lafazin qur'ani sun kai suka zuwa ga mi zuwa ga ma'anonin alqur'ani inna allaha la yastahi an yadriba masalan to yanzu da an ka zo sai an ka samu illal fasiqina wannan suka da suka yi ga waɗanda ga yin tafasikaina an ka kawo sifofin su alladina yanquduna ahadallahi min ba'di mithaqihi ko to sai aka koma zuwa ga magana kan tabbatar da tauhidi nan da anka zo anka ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum sannan kaifa takfuruna billah ne tafsiri na halittar da musu da yadda ya halicce su tunda can ya ce khalaqakum to sai ba su nau'i na tafsiri na halittar da musu ya kuma magana kan wancan adilla na tauhidi shine alaka tsakaninta da ayoyi huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a alqawaid alfiqhiyya da al-usul usul al-fiqh daban alqawaid al-fiqhiyya daban ai hattara eh akwai wata mawsu'a ta Muhammad Sidqi Ghazzi mujalladi 13 cikin al-qawaid al-fiqhiyya an gane ko wanda duk ya same ta qawaid al-fiqhiyya ita ce akbar mawsu'a da yanzu dai a zamanin a wannan lokaci da muke ciki da an kace huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah shi halitta muku abin da ke cikin ƙasa gaba daya lakum don ku wannan ya nuna duk abin da a bisa ƙasa amfanin mu ne sai in yana cutar da mu ba za mu yi aiki da shi ba shi yasa kan mutum ya taye nemo wani abu ya ce maka kamin ayat da ta ce kai yanzu misali wani ya samo wani icce ya kawo mai daɗi kana son ka ci sai ce maka to ina na an ka ce wanda icce a ci shi yanzu misali gwaiba ala ramma wani zai ce ya son in ci gwaiba ce mai kawo inda Allah ce ya ayyuhal ladina amanu kulu gwaiba akwai aiki ko babu a'a huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a wannan aya ta hada ijazi wanda hankalin ba ko hankalin kowa ke kawo shi ba duk binciken da turawa suka yi a yanzu da wanda za su yi gaba duka shi na cikin wannan aya yace ya halicci abin da ke gare cikin ma fil ardi jami'an duk arzikin da ke cikin kasa wanda za a fito da shi Allah ya ce don mu yayi shi ashe a ɗebo itace a hada ai magunguna a ba mutane su sha duk abin nan duka Allah ya ce ya halitta da mu al-aslu fil ashiya al'ibaha wal aslu fil ibada almanu ko al'attawakuf ita ibada haram ne ka yi sai ka samu dalili amma su abubuwa Allah halitta ba ba ka kawo mini ayyakaci in kawo maka ayyada ta ce in sa tc baki ka samu ne ba sai ce kawo mai ayyada ta ce tc kuma baki tun da ya gane da bakin tc a waɗannan al'asha al'ibaha والذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم ina zuwa karshe akwai mas'ala mai muhimmanci aya cikin suratul jasad tace wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min Allah ya abin da ke cikin sammai da kasai rana tana sama sai gashi dan Niger Abdul Mumin Diof ya gano ashe ana iya gano ana samun hasken lantarki daga mi daga rana yanzu gashi shi kirkiro wannan abin amma tura suke amfani da shi kuma ba a biyan kasar Niger akan dan kasar tana kirkiro wannan abin kamfanin turin biya kamata su biya don wannan fasaha da suke amfani da ita ba ta su bace suna sosai su ce sai an biya amma mu kuma namu suna suna amfani da shi sai an kai su kotu duk shekarun da an kai ana yi da fanon da an kai su da yamma eh haƙƙin mu ne dan kasan mu ne ko ba haka ba dan haka dai waɗannan ayoyi suna nuna mu cewa ashe mu musulmi zaune muka yi Allah ya ce ya hore mu da abin da ke cikin ƙasa ta aya ta ta ce har abin da ke cikin sama muna iya amfani da shi amma sai mun kai zaune turawa sun ke kirkiro mu nan zaune an ce an hore maka don haka duk maganin da a cikin ƙasa duk ƙere-ƙeren da suke yi ai abubuwan ba su suka halice su ba abu biyu ne suke yi zuwa uku na farko su kalli halitta Allah su ga yadda take tafiya tsuntsu sun ga yadda yake hira sai suka yi jirgin sama na biyu za su ɗauko sinadaran abubuwan da Allah ya halitta ba su suka halitta aluminium ba da ƙarfe da komai da roba a'a su dai sun gane ga yadda za a yi a sarrafa su mu kuma sai mun kai zaune kiran ku zo da a samu matsala nukta ta karshe yan uwa ayi hakuri huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah shi ya halitta fi ili madina ko summa stawa ila samai sannan yadda ya nufaci sama to wannan aya ta nuna Allah ya halicci komi cikin ƙasa sannan ya nufaci sama alhali ko yanzu ga sama nan tana sama mu kuma yanzu ana nan ga halitta abubuwa ko ba nan bane to ya zamu yi tunda bai ce huwa alladhi yakhluqu ba khalaqa yace ya halitta duk abin da a cikin kasa sun mastawa ila sama'i sannan ya fata halittar sama ko matsala ko babu malamai sun ka ce huwa alladhi khalaqa suna nufin nan khalaqa ya riga yayi amfani da fi'ili madhi saboda babu wanda ya isa ya hana shi in yace abu ya kasance ya kasance kamar yadda qiyama da fi'ili madhi Allah gaba da labarin ta wani lokaci wa nufikha fi suri ya awwa nufikha fi suri an yi busa to inda an yi busa nan damuna na zama wurin ga amma tabbas za a yi ta fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah abu nabi wadansu malamai suka ce nan khalaqa ana nuhin qaddara Allah ya riga ya kaddara abin da ke cikin ƙasa sannan yin nufa ta halittar sama ya kaddara bata komai su ku sun kafa hujja da ayat da ke cikin suratu fussilat qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-ardha fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lisa'in thumma istawa ila as-sama ku yi hakuri wa aya ita ma tana dauke da wani bambari ai bayanin shi ba san ko rayuwa na tsawo ba da Allah ce kula innakum la takfuruna billadhi khalaqa al-ardha fi yawmayn yawmayn kwana biyu ko ba haka ba wa taj'aluna lahu andadan dhalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi sun zannawa thumma stawa ila as-sama'i to kuma shi ko ya ce wa laqad khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam to nan ko ya faɗi shidda sannan sun mastawa ila as-sama'i a'a ko ba sashe karanta ayan na dan naga yanzu kamar nayi kuna da kuna qul a innakum la takfuruna billadhi khalaqa al-arda fi yawmayn musa bukana nawa biyu ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام اربعه غابيو نو كينن شده تو ثم استوى الى السماء سنن انك تزوا سما تو الهالك ياتي ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام tunda yace thumma stawa ila samai wa hiya dukhanun fa qala laha walil ardi itiya taw'an aw karhan qalat a'tayna ta'in fa qadahunna sab'a samawatin fi yawmayn kajo su biyu sun tafi kuma eh a gurguje ba sai mun ci lokaci ba saboda yau mun abin nan qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-arda fi yawmayn cikin kwana biyu an gane ko wa taj'aluna lahu andadan dhalika rabbul wa ja'ala fiha rawasi min fawqa barqa fiha wa qadara fiha aqwata fi arba'ati ayyamin ay fi tamamil arba'a waɗancan biyu ɗin tare da suna an ka ƙara biyu sai sun ka zan hudu sannan sun mastawa ila sama'i sannan an ka taifa ka zahun da sama sama watan fiye mai ƙwar'ani bai yi kuskure ba in baka gane baka bi a hankali malam tambayar ka ta imamu zuhuri don cin cewa wancan ya ce ana iya arwalla da waɗancan ruwa wancan kuma ya ce hadisi ya ce idza walagal kalbu fi ina iya ahadukum wannan yana daga cikin shin umarnin da an ka ce ayi na karahiya ne ko ko na haramci in an gina shi akan karahiya ne sai zaman ruwan suna nan da tsarkin su in an ce na taharimi na to nan yake zaman tuwa ruwan ba sa yin sallah falyaghsilhu sab'an kuma an kace bakwai din nan shi ma nan umurnin nan waɗansu suna ganin bakwai din nan abin nan adadi da wanda ba a ƙetare shi tunda dasu haka yazo da shi an gane ko sabanin wata ibada wadda awwaje wadda ba cikin ibada ba ita kana iya daukar ta ina fata an fahimci ni in ban manta ba Bilal ko duk lokacin da ya yi arwalla sai ya yi na fila raka abi ko ba shi da mamu za'ala sassano ya ce ya ji kukan takalmin shi to faranta bai wannan ibada a shi na yagga dama zai iya ɗaukar makan shi babu inda an ka ce dole in kai yi arwalla sai ka yi sai ka nafila kuma ba a ce da arwalla ka ta kare ba dole sai ka wata arwalla ka saboda tare da arwalla ko da yaushe amma wata ibada ce wadda ɗaukar makan shi amma ba tare da ya itiqadin cewa wajibi ne akan shi ba ko dole kowa sai ya yi sai mu fahimci wannan da kyau amma shi nan saba'a din bakwai an kace sai ka tsaya bakin bakwai din in yawon ko amma da sharadi kuma ka tsaya kai mai kyau can daga baya ka aje shi ya bushe kana da bukatar kai aiki da shi ba laifi ka darwaye shi da ruwa ina fatan kun fahimce ni to wannan shi ne abin da zan iya cewa abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah gafarta mana sai sati mai zuwa in akwai rayuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya bada lada Allah ya